الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na ashirin ga watan rabi'u thani hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina 1446 wadda ta daidai da 23 ga watan goma miladiya ta 2024 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin jibohis da ke cikin wannan unguwa ta tudun maliki a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin sharhu sunna na imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 132 kuma shine zai zama darasi na ƙarshe a cikin wannan littafi insha Allah kamar yadda karatu ya nuna insha Allah satin da ya wuce mun karanta maganganu na wasu cikin magabata kaman malam sufyan thauri kamar daud ibn abi hind irin su ainihin wato al-fudail bin iyab game da abin da ya shafi wato bid'a da kuma yanda suke maganganu don kyamatar da mutane bid'a da kuma jan hankalin mutane zuwa ga riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inda mun ji maganar sufyan thauri rahimahullahu ta'ala inda yake cewa man asga bi udhnihi ila sahibi bid'atin kharaja min ismati llahi wa wukila ilaiha ya'ni al bid'a wannan magana ta ainihin wato Sufyan thauri ma'ana magana ce wadda take jan hankalin mutane zuwa ga nisantar bid'a da kuma gudunta da kuma kyamar zama da ma'abotanta da kuma abota da su domin duk wanda ya ce zai yi abota da 'yan bid'a kuma zai dinga sauraron maganganunsu ba da niyyar ya yi musu inkari ba to in ya tashi shi ma zai halaka ne tare da su kamar yadda suka halaka wannan ya sa sufiyanu tsauri yake cewa bai halatta ka saurara abinda ya sa ya ce bai halatta ka saurara akwai yiwuwar a jefa maka wata shakka a jefa maka wata shubuha a ƙarƙashin wannan shubuha ko shakka kai ma ka dinga ganin kamar wannan ɗan bid'a ɗin ba abin kyama ba ne ba a fahimce shi ba ne a kan daidai yake yana kan gaskiya to kaga kai ma sai zamanto ya fitile ka da wannan bid'a tasa to sai zama abi mafi alfanu da alkhairi in dai aka ce maka wannan ɗan bid'a ne kuma mai ƙoƙarin kiran mutane zuwa ga bid'a to lallai nisantarsa ya fi zama alkhairi fiye da ainihin wato zama da shi in ba ga wanda Allah ta'ala ya sa yana da ilimi kuma yana zama da shi ne don tattaunawa a fahimci juna kuma ya yi ƙoƙarin fahimtar da shi wannan ɗan bida'a cewa a kan bida'a yake in a ya fahimci cewa yana neman gaskiya ba mai neman ba ma'abucin son zuciya ba ne wannan shi ne abin da malam sufiyan thauri ya faɗa haka dawud ibn abi hind shi ma ya kawo wata wani athar da yake jingina shi zuwa ga annabi Musa alaihi salam cewa Allah ta'ala ya cewa annabi Musa kar ka zauna da yan bid'a domin ka zauna da su to in wani abu ya ɗarsu a zuciyarka na irin maganganunsu da aƙidunsu to wannan zai iya sabbaba maka a kifa ka a cikin wutar jahannama wato sai zamana wannan abu da ka saurara kuma ya ɗarsu a zuciyar taka ƙarshenta ka yarda da wannan abun kuma ka ƙudurce shi la'alla kuma bid'a ce wadda tana iya kai mutum zuwa ga kafirci wanda za ta sa mutum kuma ya faɗa cikin wutar jahannama ranar tashin alkiyama wannan yasa ake nisantar da mu daga abin da ya shafi bid'a mun karanta maganganun Fudail bin Iyad wajen guda ainihin wato wajen guda hudu dukkanin su kowanne za ga babu sauki game da abin da ya shafi bid'a babu sauki game da wato abin da yake faɗa akan nisantar bid'a da kuma zama da su mun karanta maganarsa ta farko da yake cewa man jalasa sahiba bid'atin lam yu'ta al-hikma duk wanda yake zama da dan bid'a to za a hana shi ilimi lalle kam ta tsuniyoyi da karamomi na ƙarya da ainihin wato soki burutsu su ne kawai abin da zai amfana da su sai kuma waƙe-waƙe ƙila ma da kaɗe-kaɗe wayannan su ne abubuwan da mutumin duk da ya lazamci ɗan bid'a to da wahala ya karantar da kai alƙur'ani domin da ya fahimci alkur'ani yana riko da alkur'ani da wahala ya kirkiri bid'a ba zai karantar da kai sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba dan ya san kai tsaye sunnar annabi tana ya kasa tana fada da shi so tunda ba shi da wato jari a cikin alkur'ani ba shi da wani jari na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba abin da zai gaya ma sai tatsuniyoyi sai ainihin wato a soki burutsu sai karerai da maganganu marasa tushe ko makama to wannan yasa ake ganin duk wanda yace zai zauna da dan bid'a shi yasa za ga mutum ya zauna da dan bid'a zai shekara 10 20 amma sai kaga in yana ko sallar sakakalla ka san abin tausayi ne sai ka rasa rashin wato amfanin zaman da yayi tsawon shekaru da wanda yake tare da shi amma ya iya abubuwa da hikayoyi da kissoshi na ƙarya da waƙe-waƙe da abubuwa ga sanan marasa kai duk za ga mutum ya ƙware ya iya su amma haƙiƙanin ibada ba shi da ita to shi yasa ake ganin zama da su bai da wani fa'ida duk wanda ya lazumce su ya zauna da su to lalle kam ba ilimi yake nema ba dan za a haramta masa samun ilimi kuma za a haramta masa fahimtar addini da haka wanda yake zama da yan bid'a za a haramta masa wayannan abubuwa guda biyu za a haramta masa ilimi za a haramta masa fahimtar addini wannan wata uquba ce da aka yi ga shi wanda ya zamto yana zama da su kuma a wannan gaban muka tsaya za mu tashi gaba ta magana ta hudu ta Fudail bin Iyad قال المؤلف رحمه الله تعالى قول الفضيل بن إياض لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة الفضيل بن إياض يكتوى كرك زونا دم أبو تشم بدعة لأن إنا جنس إنا جيمك صورا kada tsinuwar Allah da la'antar Allah ta sauka a kanka me yasa Fudail bin Iyad ya faɗi haka sai mala yake cewa li anna sahibal bid'a saboda shi wanda yake ma'abocin bid'a yanzilu alaihi al'azab azaba tana sauka a gare shi wal ghadabu da fushin Allah wazzaigu da karkacewa fa yukhsha an yusibaka shay'un mimma asabahu sai ake ji maka tsoron kada wani abu daga cikin abubuwan da suka same shi kai ma su same ka kada wato fushin Allah ya same ka kamar yadda ya same shi kada azabar Allah ta saukar maka kamar yadda ta sauka a gare shi kada karkacewa daga tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya same ka kamar yadda ya same shi ولهذا قال جل وعلا dan haka ne Allah mai girma da daukaka yake cewa wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيري وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين الله تعالى يكتشف وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا idan ka ga waɗanda suke kutsawa cikin ayoyinmu su ɗauki ayoyinmu su fassara su da son zuciya su ɗauki son zuciya su ɗauko wata aya wadda ma'anarta daban inda ta dosa daban amma su jawo ta ta goyi bayan son zuciyarsu duk sanda kaga mutane ya na fi ayatina suna ƙaryata ayoyinmu suna ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna ƙaryata sunna yakhuduna fi ayatina suna kutsawa cikin ayoyinmu fa a'rid anhum Allah ta'ala ce kaka zauna da su mutumin da ba zai karantar da kai alqur'ani ba ba zai karantar da kai sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba zai karantar da kai addinin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba to me fa'idar zama da shi in ka zauna da shi me zaka karu da shi ba qala Allah qala rasul zai ga ma ba shi sa sai Allah ta'ala ce in ka zauna cikin waɗanda suke wato barin zance suke kutsawa cikin ayoyin Allah madaukakin sarki fa a'rid anhum to ka bujire musu ka tashi ka kauda kai daga gare su hatta yaqudu fi hadithin ghairi Allah ta'ala ce har sai sun koma suna tattaunawa akan wani abin tattaunawa daban ba bid'a ba sun koma suna tattauna akan wani abu wanda yake mai fa'ida mai alfanu ba kutsawa cikin ayoyin Allah da fassara su da san zuciya ba ba ƙaryata hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ba to in suka zamto sun daina wannan sun zama mutanen kirki to babu laifi ka zauna ka ci gaba da zama da su ko kuma a'a yanzu ba tattaunawar addini yake ba wata wani abu ne wanda ya shafi maslaha ta duniya wani abu ne wanda ya shafi kasuwanci wani abu ne wanda ya shafi wata sana'a sai kuke tattaunawa da shi akan wannan ba akan addini ba wannan babu laifi kun ga kun bar waccan ya bar waccan tattaunawar ya koma wata tattaunawar daban to babu laifi ka zauna tare da shi ku ci gaba da tattaunawa amma matukar zai tattauna akan addini kuma kirikiri ka dinga jin yana fada da ayoyin alkur'ani ko yana karyata su ko yana karyata hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan ba abokin zama bane ba abokin tattaunawa bane ka kawo hadisi ya ce ƙarya ne ka kawo hadisi cikin bukhari ya ce tatsuniya ce ka kawo hadisi cikin muslim ya ce wannan ta zo mu ji ta ce duk hadisan nan ya ce shi bai yarda da su ba to me zaka tattauna me zaka gaya masa me zaka gaya masa shi kuma me yake da shi da zai gaya ma kai ne mai abun fada kuma da alama bai bukata tunda baya bukata zaman me zaka yi da shi shi yasa Allah ta'ala ya ce wa imma yunsiyannaka shaytan wa imma idan ku yunsiyannaka shaytanu shaydan ya mantar da kai ka manta an ce fa in ka zauna da su in kana tattaunawa da su kaji sun saki hanya ka bar su ka daina tattaunawa tare da su in kaji suna kutsa cikin ayoyin Allah kar ka zauna tare da su sai shedan ya mantar da kai sai ka ci gaba da zama da su fala taq'ud ba'da dhikra ma alqawmiz zalimin Allah ta'ala ya ce kada ka ci gaba da zama da mutanen azzalimai bayan ka cira in ka tuno cewa fa mutanen nan suna cikin irin wayanda aka ce kar a zauna da su kar a tattauna da su to yanzu tunda ka manta shi dan ya mantar da kai amma yanzu ka tuna to kar ka ci gaba da zama da su bayan ka tuna shine fala taq'ud ba'da dhikra ma alqawmi zalimin kaga wannan aya tana magana game da dukkan wanda zai faɗi wata aya ko da ayar ya kawo amma ya fassara ta da fassara irin ta son zuciya fassara irin ta son rai ya gaya maka cewa shi bai yarda da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma shi yanzu so yake ka yarda shi kuma da tasa fassara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hadisansa duk ƙarya ne yanzu ya tashi fassara maka alqur'ani da me zai fassara zai fassara maka alqur'ani ne shi da tasa fahimtar wato fahimtarsa ita daidai ce fahimtar manzan Allah ita ce kuskure to in kaga wannan sai arka ce to karka ɓata lokacinka wajen tattaunawa da shi karka ɓata lokacinka wajen ainihin wato buƙatar ku zaura tare da shi ma damar ba gaskiyar yake nema ba ya riga ya kama tafarkin son zuciya da bata kuma wannan ya dosa sai ka rabu da shi suratul an'am aya ta 68 wa qala Allahu ta'ala lil mu'minin Allah ta'ala ya ce wa mu'minai wa qad nazzala alaykum fil kitab haqiqa nazzala alaykum fil kitabi an saukar muku nazzala alaykum fil kitab Allah ya saukar muku a cikin alqur'ani an idza sami'tum ayatin lahi cewa in kuka ji ayoyin Allah yukfaru biha ana kafirce musu ayar Allah ana kafirce mata sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ana kafirce mata wa yustahza'u biha kaji ana yin wasa da izgili da ayoyin Allah kaji ana yin wasa da izgili da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ce fala taq'udu ma'ahum kar ku zauna da waɗannan da suke kafircewa ayoyin Allah suke ƙaryata hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kar ku zauna da waɗannan da suke yin izgili da ba'a ga ayoyin alkur'ani suke yin izgili da ba'a ga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ce kar ku zauna tare da su hatta ya khudu fi hadithin ghairi har sai sun koma wata tattaunawa daban ba irin waccan ba Allah ta'ala ce innakum idan mithluhum idan mutum yana zagin ayoyin alkur'ani ko yana batanci gare su idan mutum yana zagin hadisan annabi yana ƙaryata su sai kuma ya zama shine abokin zamanka ka san wannan mutum dan bid'a ne yana fada da alkur'ani yana fada da karantarwar annabi sallallahu alaihi wasallam sai zama baka da abokin zama sai shi baka da abun tattaunawa sai shi tare kuke cin abinci tare kuke sabgogin ku amma tattare da cewa ka san cewa dan bid'a ne kuma ba na yankan shakku yana fada da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce innakum idhan mithluhum in har mutum yana da irin wannan ɗabi'a yana da gurbatacciyar aqida sai kuma ka ci gaba da zama da shi kuma yana irin wannan soki burutsin Allah ta'ala ce a daidai lokacin da kuka ji suna yi kuka zauna tare da su kun zama irinsu innakum idhan mithlum a wajen Allah hukuncin ku iri ɗaya ne a wajen Allah hukuncin ku iri ɗaya ne mutum yana yi wa ayar alqur'ani karan tsaye yana fassara ta fassara ta san zuciya yana ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sannan ka ci gaba da tattaunawa da shi ka ci gaba da zama da shi Allah ta'ala ce innakum idhan mithluhum in har kuka yi haka to kun zama irin su inna Allah jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannama jami'a lalle Allah madaukakin sarki zai tattara munafikai da kuma kafirai a cikin wutar jahannama gabaki daya suratul nisa aya ta 140 wa hadha fihi tahdhirun min mujalasati ahli ad-dalal waɗannan ayoyi a cikin su akwai jan kunne da tsawatarwa game da zama da waɗanda suke ma'abota ɓata wa ahala wa yake cewa wa ahalil ahwa da ma'abota son zuciya wa mujalasatihim da zama da su wa musahabatihim da abota da su wal istima'i ila kalamihim da sauraron zancen su aw qira'ati kutubihim kutubihim ko karanta littafan su karanta littafan su ba yana ciki ko karanta littafan su ko ka saurari kasakasan su ko ka saurari wa'azin su wannan di yana ciki wa'anda suke sun kai matakin su rubuta littafai littafansu mai a ciki me za ka karanta a ciki sai dai idan kana so ka karanta ne don kafa musu hujja da abin da suka rubuta in kana da wannan ƙudurin ne kana da ido kana da ilimi kana da malaka ta ilimi kake so ka karanta wani littafi da wani dan bid'a ya rubuta dan ka dinga fito da irin abin da ya rubuta na barna na cin zarafin addini na batanci ga annabi sallallahu alaihi wasallam da da da, da alqur'ani to babu laifi ka dinga ɗaukowa ka ce a guri kaza ya ce kaza ga abin da ya faɗa aƙidarsa game da kaza ita ce kaza wannan ababin yi wa mutane nasiha da kuma karantar da su don su gane muguwar aƙidarsa su kuma guje shi wannan babu laifi akwai manufa wajen karanta littafinsa da kai kake yi akwai manufa wajen sauraron dukan wasu karatuttukansa da kaji an ce yayi ka je ka zauna ka saurara ka dinga on the line kana jan layi a wuraren da kaji cewa yayi son zuciya yayi batanci ya karyata Allah ya karyata Annabi sallallahu alaihi wasallam to ire-iren waɗannan mu'akhazat din sai ka kakkama dan kai fashin baki akan wannan wannan zai zama kai a wajen ka babu laifi alaika bil ibtiadi an hadhihi al umur mala yace wajibi ne fa ka nesanta kanka da irin waɗannan al'amura wallahu al musta'an Allah yace bake mu alladhi ya'malu hadha al'an yaquluna anhu alladhi ya'malu hadha al'an yaquluna anhu mungaliqun wa mutahajjirun wa indahu shakkun fi an-nas ila akhir ma yaqulun alladhi wato alladhi ya'malu hadha al'an wanda da ya ce zai yi wannan zai aiki da wannan karatun a yau ya na anhu sai kaji suna faɗa game da shi mun galikun su ce ai kwakwalwarsa a kulle take tunaninsa kuntatacce ne yana da kullallen tunani wa mutahajjirun su ce wato mai daskararriyar fahimta ne ai ba zai gane ba ai ba zai fahimta ba ai tunaninsa ya riga ya kulle kansa ya riga to zaka dinga jin suna faɗa wa indahu shakkun finnas wa inda hu shakkun ko kaji suna ce ai yana da yana da yana da yawan kokonto da shakku fin nasu a cikin mutane ila akhir ma yaqulun har zuwa karshen abin da zaka dinga jin suna faɗa ma'ana in ka ce kai baka yarda da wannan ba to kuma sai a ce ai kai mahajubi ne an gane ko in aka yi wata katobar ka ce ai wallahi wannan kafirci ne wannan bid'a ne wannan bai halatta ba wannan ba daidai bane sai a ce ai kai mahajubi ne ai ba za ka gane ba ba za ka fahimta ba an riga an sa maka hijabi ba za ka fahimta ba amma inda mutum ba mahajubi ba ne zai fahimta kai abin da yana aka gane saboda kai mahajubi ne kai mungalikun ne kai mutahajjirun ne aulul fudail bin iyab Al-Fudail bin Iyad ya ci gaba da cewa man ahabba sahiba bid'atin duk wanda yake son wani dan bid'a fahariyun an yuhba an yahbata Allahu amala ya dace Allah ya rushe aikin sa Fudail bin Iyad kenan ba sassauci ba daga kafa game da bid'a yace duk wanda yake kaunar wani dan bid'a ya dace Allah ya lalata aikin sa wa hadha wa'idun shadidun wayannan maganganu ne masu kaushi saboda mutane su guji bid'a din wannan wani narko ne mai tsanani khususan musamman idan kanatil bid'atu mukaffira musamman idan bid'ar da mutum yake yi irin wanda ake kafarta masu wannan bid'a ce mun sha tattauna akwai bid'o'in da sun fi karfin kaba'ira sun kai ga matakin kafirci to sai zama baka da abokin zama sai wanda bid'arsa ta kai matakin kafirci ya zama shine abokin zamanka فإنه كان فإنه قد يستحسن كلامهم وشركهم وكفرهم domin in yana zama da su yana ƙaunarsu to lalle zai dinga ganin kyawun maganganunsu zai dinga ganin kyawun shirkar da suke yi zai dinga ganin kafurcinsu ba wani kafurci ba ne to kaga wannan ai ba ƙaramin laifi ba ne fa ya haɓaɓo amaluhu ƙarƙashin haka da zarar ga wani ɗan bid'a ya kai bid'arsa ta kai kafurci kai kuma saboda kaunar da kake masa sai kake ganin bata kai kafirci sai kake ganin ba za a ce masa yayi shirka ba sai kake ganin wannan magana tasa bata kai ta kawo ba to kai yanzu wannan aikin da kai shi zai lalata maka naka aikin wa hadha min babi ta'zir amma wannan duk babi ne na barazana da tsoratarwa fal insanu la yu'jabu bin la ya'j la yu'jabu bi nafsi ko wal ins fal insanu la ya'jibu bi nafsi ko la ya ajabu bi nafsi haka ya kamata la ya ajabu bi nafsi mutum kada ya dinga ji da kansa aw ya zunnu ko ya dinga zaton annahu la ya ta'assaru ko da yayi abota da dan bid'a kuma suna zama suna hira akan wannan bid'ar shi ba zai tasirantu da ita ba ai shi ya riga ya fahimta kawai dai yana zama da shi shi daban shi daban la malai ce kare haka fa innal insana basharun domin mutum dai mutum ne yau da gobe ta ƙi wasa zai dinga jefa ma shubuharsa za ta dinga shigarka mafi karanci da ka ji cewa ma za ka iya mu'amala da shi duk da cewa yana kishiyantar annabi sallallahu alaihi wasallam amma kana ganin ba matsala zama da shi wannan ita ma illa ce aulul fudail bin iyad rahimahullah al fudail bin iyad yace man jalasa ma sahibi bid'atin fi tariqin fajuz fi tariqin ghairi man jalasa ma sahibi bid'atin fi tariqin wanda duk ya zauna tare da wani dan bid'a akan wata hanya ka biyo wani layi sai kaga wani ya zauna tare da wani dan bid'a fa juz fi dariqin ghairihi fudail bin iyad yace in akwai wata hanyar ka canza wata hanyar kawai sai ka hango ga wani kasurgumin dan bid'a can da shi da wani sun zauna to kawai ka juya ka canja hanya hatta fi dariq malai ce ka duba har ma akan hanya ba fa ka zauna da shi ba a kawai akan hanya ka hange shi kawai ka canza hanya idza ra'aytahu fi tariqin idan ka ganshi akan hanya la tadhhab ma'ahu wai kakai tafiya tare da shi wala tusahibuhum kar kai abota da su fi tariqi hatta akan hanya wa fi safari kai har a halin tafiya yu'athiruna fi kaza su maka tasiri fa aina alladhina yadhhabuna ma'al mubtadi'a wa yusahibunahum bi hujjati da'wa ina waɗanda suke tafiye-tafiye tare da 'yan bida'a suna abota da su da hujjar da'awa da hujjar wai za su yi musu da'awa to za ga ɗayan biyu dai ko kai nasara wajen kwato shi ita kuma matsalar bid'a in ba Allah ne ya ceci mai ita ba kamar yadda muka sha karantawa da wahala ya tuba in ba Allah ne ya shirye shi ba da wahala saboda shi ai akan daidai yake ganin yake tafiya kuma yana ganin wannan bid'a tasa addini ne to yaushe zai daina babu ranar daina shi yasa kamar yadda muka faɗa a baya cewa shedan shi ya ma fi so ka saba Allah ya fi son kai bid'a da kai saban Allah saboda duk mai saban Allah ya san saban Allah yake amma shi mai bid'a gani yake daidai yake kuma gani yake addini yake gani yake lada zai samu wanda ma baya wannan bid'a shi yake ganin batacce ne قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال الفضيل بن إياض Fudail bin Iyad ya ci gaba da cewa man azzama sahiba bid'atin duk wanda yake kambama wani dan bid'a yake girmama dan bid'a faqad aana ala hadamil islam ya taimaka akan ruguza musulunci kaji duk wanda yake girmama wani dan bid'a an san wannan fitaccen dan bid'a ne amma kake wani kamba mashi kana wani girmama shi akarama kallahu ai kaza kaza kana girmama shi ka taimaka wajen rusa addini wannan abin da kake masa ka taimaka wajen ruguza addini Fudail bin Iyad ya ce wa man tabassama fi wajhi mubtadi'in Fudail fa gaskiyar magana babu sassa yace duk wanda yake murmushi a gaban dan bid'a faqad istakhaffa bima anzala Allah subhanahu wa ta'ala ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaskiya ya rena abinda Allah ya saukarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'ana tsakaninka da dan bid'a kawai sai dai kawai fuskar shanu kenan eh wanda zai yi murmushi a gaban dan bid'a faqad istakhaffa Fudail bin Iyad ya ce gaskiya ya sassauta ya rena bima anzalallahu azza wa jal ya rena abinda Allah madaukakin sarki ya saukar ala Muhammadin ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su fa wannan magabatan ba yanda zaka yi ka zama kishiyar manzo Allah ku zauna da su lafiya abinda nake ta mai matakar wani ne dinga ganin kai me yayi zafi haka bid'a ai bid'a kishiyantar manzon Allah kenan in kana ganin za a dan sassautawa mushriki wanda yake shirka yake kishiyantar Allah to za a daga kafa ga wanda yake kishiyantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su suka hana duniya ta zauna lafiya su suka hana musulmi su tafi akan gwadaban da Allah ta'ala ya dora su akai su ne duk su suka kawo wannan rarrabuwar kan duk su ne duk abin da kake gani wanda ya shafi addini hoda wala duk wannan rudanin na bid'a ne kafin zuwan bid'a za ga sahabbai da suka taho da ba bid'a a lokacin su lafiya lau suka yi rayuwarsu suka yi addini irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka tabi'ai da suka zo su ma za ga babu wani cece ku ce babu wani bambanci ba wani kungiyanci babu wani ainihin wato dariƙoƙi duk babu wa'annan duk inda ka gansu kawai musulmi ne ahlus sunna musulmi ne suna kuma bin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai da tafiya ta fara tafiya aka samu shedan ya ɗauki wasu aiki suka zama agent sai yake zuwa yana kwashewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama jama'a ya kafa wata kungiya ya ɗauki wani wanda ake ganin yana da baki ko yana da ilimi ya ɗora shi ya ce kai ne jagoranci wannan kungiyar ya ci gaba da farauto mutane su bar tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam su dawo su bi tafarkin wannan mutum to shi sa za ga Fudail bin Iyad yana ganin babu dalilin da zai sa ka dinga sakin fuska kana murmushi ga dan bid'a Fudail bin Iyad ya ce wa man tazawwaja karimatahu duk wanda ya aurar da yarsa ko ya aurar da yar uwarsa min mubtadi'in ga wanda dan bid'a ne faqad qata'a rahimaha ya datse zumuncinsa da ita kuma ka kalli wannan maganar mutane nawa ne suka aurar da ƴaƴansu ga masu gurɓatacciyar aƙida kuma yarinya ta koma mai wannan aƙidar suna nan da yawa akwai wanda suke gani aya ba komai ba komai suka aurar da ƴaƴansu ga ƴan shi'a sai ka ga yarinya ta rikide ta koma tana zagin sayyidina abubakar da umar da aisha da hafsa da sauransu nawa aka samu irin wannan ko mutum ya aurar da ƴarsa ga ƴan kowa kowa Allah ne kankace mai ita ma ta zama sayyada duk abin da ta gani ta shi ma Allah ne duk akwai irin wannan sakacin ai dole ne duk wanda ya zo ah annabi sallallahu alaihi wasallam ce ai idza atakum man tardawna dinahu ai addini shine farko kafin ka ce meye sana'arka me ya kamata ka san wanda zaka ba yarka meye aqidarsa kama da addini baya nuna ka bincike aqidarsa kana ganshi kamar da gemu ko ganshi da dagaggen wando ko ka dauka cewa aqidarsa a bincika banda ka zauna da shi sake bincika ka ji wace akan wace akida musamman a wannan lokacin da muke tafiya wani sai ce ai na ganshi kamar ustazi ne to wani irin ustazi ne akan wani addini yake tafiya me tace akidarsa annabi cewa in mutumin da kuka yadda da addinin sa yazo wa khuluquhu da dabi'unsa fa zawujuhu amma kawai mutum ya zo sai a ce me ya sana'a sa su dan wani gida ne a dan gidan alhaji wane ne can bayan layi ko dan gidan malam wane ne guri kaza kuma yana sana'a shikenan addinin su fa wani iri akwai wanda kuma za ga ba ma bai shi bai ma damu da addinin ba ka ji mace tana ta kuka mijinta baya sallah kwata kwata baya sallah kuma ga zuriya an tara ka gaya min ya al'amarin zai kasance tana tare da wanda yake arne baya sallah ko kuma rashin bincike a bata kasur gumin boka tsafi yake tsafi yake jininka da ya fita daga tsatsanka ka sha wahala ka tarbiyyantar ka ilmantar kuma shikenan wajen bawa wanda zai ci gaba da kula ma kowa ya zo sai ka mika masa wannan cin amanar da Allah ta'ala ya baka kai riko ne ko da daɗe ta yi a gida babu laifi ka zauna ka zauna kai ta bata hakuri kai ta yi kokarin ci gaba da ilmantar da ita da tarbiyyantar da ita kuma babu laifi ma ka ci gaba da laluba kai ma kana taya ta neman wani mutumin kirki da zaka hada su ba laifi ba wai kowa kawai da ya zo kawai dan yana da riga mai kyau ko ya iya sa hula shikenan sai ka dauki aka ka bashi haka ake ku sai ga kwata-kwata kai a zuriyar ku baka san me wata aƙida irin wannan ba amma za a zo jikokinka ne kuma wallahi baka yi saka ce ba jikokinka ne wanda yakka ka ba wani wanda baka san aƙidarsa ba baka san irin addinin da yake bi ba kuma ya haifi yaya kuma sun zama masu wannan aƙida kuma dole suna da alaka da kai sanannen da yawa ana samun haka shi yasa Fudail bin Iyad ya ce duk wanda ya aurar da yar uwarsa ko yarsa min mubtadi'in ga wanda yake dan bid'a faqad qata rahima kamar ya ce yanzu shikenan dangantaka sa da ita ya katse ya datse wa man tabi'a janazata mubtadi'in duk wanda ya raka jana'izar dan bid'a lam yazal fi sakhatillah fi sakhatin min Allah ba zai gushe ba yana cikin fushin Allah hatta yarja har ya je ya dawo in ji Fudail bin Iyad in ji Fudail bin Iyad to da duk haka ake yi wa'annan abubuwan kaga mutane za su gane ashe bid'an nan kai wato munin ta ya wuce yanda duk ake tsammani kuma da ana haka mutane za su dinga kyamatatta to amma in ba irin wannan karantarwa ba irin wannan bayanin ake ba mutane gani suke hawa ba komai kawai don tunda dai yana sallah musulmi ne mai kenan ba mutane nawa ne wanda suna sallah amma sun ban musulunci mutane nawa ne suna cewa la ilaha illallah amma tuno la ilaha illallah su ta warware domin la ilaha illallah mun karanta a nan ma cikin wannan littafin mun karanta shuruɗu la ilaha illallah wajen guda bakwai har guda takwas ma zuwa takwas sharaɗan la ilaha illallah kuma waɗanda sayyidina ali ya yaƙe su yasa aka tona rami aka din aka bank aka kunna wuta ya dinga jefa su ciki ai suna cewa la ilaha illallah da sunan musulunci amma suka ce sayyidina ali Allah ne in ya zo wuce su ce huwa huwa shi shi ne ya ce wai me suke nufi aka ce wai kai ma Allah ne ba ga yanzu akwai masu wannan aƙida ba kuma ana auratayya da su ana mu'amala da su sai su kalle ka su ce kai ma Allah ne karamin yaro ya fito shi ma ya nuna shi ya ce shi ma Allah ne tun haka akwai irin wannan sai na a lokacin da irin wayannan suka bayyana kone su ya dinga yi yanzu da ya kone su sai ka zo ka ce mana ai sayyidina ali ya kona musulmi ya kona masu cewa la ilaha illallah ai bai dauki wannan matakin ba sai da ya tabbatar aqida su yanzu sun ban musulunci wayanda sayyidina abubakar ya yaka mutanen musailamatul kazzab ai mutane ne wayanda suke suna da awan musulunci kenan ana iya samun mutum yana sallah yana cewa la ilaha illallah ma ya ban musulunci bai sani ko kuma yana sane da haka a kula da wannan da haka Fudail bin Iyad yake cewa duk wanda ya raka jana'izar wani mashahuri kasurgumin dan bid'a lam yazal fi sakhatin min Allah ba zai gushe ba yana cikin fushin Allah hatta yarja har ya je makabarta ya dawo kaga maimakon ya dawo da kira dani to shi ya dawo da sakhatullah ka san annabi ya ce wanda ya raka jana'iza yayi akai sallah da shi ya raka ta falahu kira tsani yana da kiradi guda biyu aka ce me kiradi yace kiradi shine kwatankwacin girman dutsen Uhudu to za a ba mutum lada girman dutsen uhudu sau biyu in aka yi sallar jana'iza da shi kuma ya raka to amma ga shi kuma wannan ya raka maimakon ya samu wannan kira din ya dawo da fushin Allah wa qala al-fudayl bin iyad rahimahullah man jalasa ma sahibi bid'atin wanda duk ya zauna tare da dan bid'a warithahu al-ama wato warithahu al-ama zai gadar masa makanta ko makanta za ta mai wato wato warisa hul'ama zai gadan masa da makanta zama da ɗan bidiya zai gada wa mutum makanta wa ƙalar fudail bin iyad fudail bin iyad ya kuma ce a kulu ma'a yahudiyin wa nasarani ya ce ni dinnan da ka gani zan iya cin abinci da ba yahudi za mu iya zuba mana abinci plate ɗaya da ba nasari wala akulu ma'a mubtadina amma ba zan ci abinci tare da dan bid'a ba in aka ce wannan ba yahude ne ce za a iya zuba mana abinci a fulat ɗaya mu ci wannan ba nasare ne za mu iya cin abinci da shi amma ba zan iya cin abinci a kwano ɗaya a fulat ɗaya da ɗan bid'a ba in ji fudayl bin iyad wa uhibbu an yakuna baini wa baina sahibi bid'atin hisnun min min hadid yace kai ni fa so nake ya zama tsakani na da dan bid'a a ko ta ganuwa ganuwa ma ta karfe ba ni ba shi yana can ni ina nan mutanen da suka zo suka raba kan mutane suka raba mutane da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ai ni kullun so nake tsakani na da dan bid'a ya zamanto wani wani wata irin badala ce wani irin gano wani irin gini ne katanga min hadidin kuma ta karfe wa qala al-fudayl bin iyad fudayl bin iyad ya kuma ce idza alima Allahu min ar-rajul annahu mubghidun lis-sahibi bid'atin idan Allah ya san cewa mutum yana kin dan bid'a gafara lahu Allah zai gafarta masa wa in qalla amaluhu ko da aikinsa bai ta kara ya karya ba wala yakun sahibu sunnatin ba zai taba yiwa kaga ma'abocin sunna mai bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam yumali sahiba bid'atin yana taimakon dan bid'a ba illa nifaqan sai dai munafurci yake sai dai ba sunna bace nifaqa ce wa man a'rada biwajhihi an sahibi bid'atin wai duk wanda ya ga dan bid'a ya dauke fuskar sa ba su hada ido da shi ba ya kauda kansa daga dan bid'a mala Allahu qalbahu imanan Allah zai cika zuciyarsa da imani wa man intahara sahiba bid'atin wanda duk ya kyari dan bid'a amanahu Allah Allah zai amintar da shi yawmal fazail akbar rana firgici mafi girma ranar tashin alkiyama wa man ahana sahiba bid'atin duk wanda ya wulakantar da dan bid'a rafa'ahu Allah Allah zai ɗaukaka shi fil jannati a cikin aljanna mi'ata darajatan darajatin daraja ɗari fala takun sahiba bid'atin fillahi abada karka kuskura ka zame wa Allah dan bid'a har abada karka yi bid'a wannan magana ta Fudail bin Iyad malamai sun kalle ta sun ga gaskiya magana ce wadda take in ana magana game da tsoratar da mutane bid'a da yan bid'a ana iya kawo ta amma bid'an nan kashi kashi ce akwai wadda take mukaffira akwai gairu mukaffira akwai wadda tana kafirta mutum akwai wadda ba ta kafirta mutum sannan wasu maganganun nasa ijtihadinsa ne ba nassi bane ina fata an gane kamar yadda zamu dan ji wasu bayanai a can gaba insha Allah qaulul fudail bin iyad rahimahullah maganar fudail bin iyad da yake cewa man azzama sahiba bid'atin faqad ana ala hadmil islam wanda di ya girmama dan bid'a kamar ya taimaka wajen ruguje musulunci li'anna al bid'ata sabida ita bid'a an fahimta ko ya ce li'annal bid'ata saboda ita bid'a diddul islam kishiyar musulunci ce domin ita bid'a tana kishiyantar musulunci fa idza shajja'atal mubtadi' da haka in ka karfafa dan bid'a ka kwarzanta shi ka zuga shi ya ji karfi a jikinsa faqad a'anta ala hadmil islam to gaskiya abin da kai shine ka taimaka wajen rusa musulunci لأن الإسلام هو السنة دوم مسلنتي شيني سنة والسنة هي الإسلام سنة إتتي مسلنتي كما سبق كما يندى ونن بياني يا قباتا فالواجب على الإنسان أبن ديك واجبي أكم متن ألا يعظم أهل البدعي كده يدنغ جرم ما ينبدع ولا يمدههم ولا يثني عليهم kada kuma ainihin wato ya dinga ainihin wato yabansu wal'ana kama tasma'una yanzu kamar yadda kuke ji min madahil kuffar zaka ji ana yaban kafirai wal yahud ana yaban yahudawa wan nasara ana yaban kiristoci was sanaya alaihim da yabo a gare su wa annahum ashabut taqaddum kaja ana ai su sun ci gaba ai tura wannan ai sun riga sun yi mana nisa sun yi sun ana kaman mutum yana ganin wasu, wasu mutane ne da ya kamata ya dinga buga misali da su ai sun mana nisa wannan mutanen ashabu taqaddum war ruqi ma'abota ne na ci gaba war ruqi da daukaka wal hadara da wayewa da ci gaba wa annana mutakhallifun wa mutaakhirun mu kuma kullun baya muke koma kullun baya muke koma mutun yana yana kafirci kana musulunci amma kana ganin kai baya kake shine yake gaba ila akhir ma yaqulun har zuwa karshen abin da zaka dinga jin mutane suna fada ana ganin su tura kafiran nan su ne suka ci gaba su suka waye mu bamu ci gaba ba bamu waye ba hadha min ashaddin nifaq wal iyad billah wannan yana daga cikin munafurci mafi tsanani Allah ya tsare qawluhu wa man tabassama fi wajhi mubtadi'in faqad istakhaffa bima anzala Allah azza wa jalla ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li'anna al-mubtadi'a mukhalifun lima anzala Allah wai duk wanda yayi wa dan bid'a murmushi to kaman ya wulakanta ya kuma rena abin da Allah ya saukarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam me yasa malam ya faɗi wannan magana Fudail bin Iyad ya faɗi haka ne inji Sheikh Fawzan al-Fawzan yace li annal mubtadi'a saboda shi faɗan bid'a mukhalifun lima anzalallahu kullun yana saba wa abin da Allah ya saukar ne ala Muhammadin ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa idza tabassama fi wajhihi da haka idan ka saki fuska kai wato idan kai murmushi a gabansa mumbasidan ma'ahu ka saki fuska tare da shi fa innahu yakunu qad khalafa ma ja ma ja'a fil kitabi was sunna min hajrihim wa bughdihim wa libti'adi anhum to ka sani wannan abin da kai na murmushi da sakan masa fuska ka sabawa ma ja'a fil qur'an faqad khalafa ka sabawa abin da yazo cikin alqur'ani da sunna min hajarihim na kauracewa yan bid'a wa bugudhihim da kinsu wa libti'adi anhum da nisanta su a madadin kai haka sai kuma ka zama kana shiri da su har kana sakan musu fuska wa adamir rida anhum abinda aka neme ka shine ka kiyarda da su la'anna libtisama saboda murmushi ya duddu ala rida kana yau mutum murmushi wannan murmushin yana nuna yadda walin bisa da ma'ahum haka sakin fuska tare da su yana nufin yadda yana nuna yadda kamar ka yadda da abin da suke kiran mutane na kwashewa annabi sallallahu alaihi wasallam mabiya na batar da mutane daga kan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam su komar da su zuwa bid'a kamar kana ganin sun cancanci ka saka musu fuska sun cancanci ka yi musu murmushi kamar tukuicin da ya kamata a yi musu kenan qawluhu wa man tazawwaja karimatahu min mubtadi'in faqad qata'a rahimaha da imam al-fudail bin iyad yake cewa duk wanda ya aurar da yarsa ko yar uwarsa ga wani dan bid'a to hakika ya yanke zumuncin sa da ita alwajibu ala man indahu muliyatun wajibi ne ga wanda yake ga duk wanda yake da wata wanda yake zai walice ta ga duk wanda yake wato ya wajaba ga duk wanda yake da wata wanda zai zama waliyi a gare ta bintun ya ce au ukhtun ko yar uwa aw man yatawalla aqada nikahiha ko kuma wanda zai jibinci daura mata aure an yaktara lahal kufu as-salih to ya zaba mata wanda ya daidai da ita mutumin kirki qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce idza atakum man tardawna dinahu wa amanatahu fazawwiju idan wanda yazo neman auren yarku kuka yarda da addininsa da amanarsa ku aura masa in lam taf'alu in ba ku yi haka ba takun fitnatun fil ard za a samu fitina a ban ƙasa wa fasadun kabir da kuma barna mai girma fa idza lam tataharra li muliyatika al mardiyya fi dini idan har baka taka tsantsan wajen zabawa wadda kake walittakarta take hannunka yarka ko yar uwarka almardiya wani wanda aka yarda da shi fi dini a addininsa wa amanaci da amana sai zaman to baka hattara da takatsantsan wajen zaba mata wannan to ya hasulu fasadun kabir barna mai girma za ta faru haifu ya tazawwajaha wa wahidun min ahlin nifaq inda a rashin tsantseninka da rashin bincikenka to a wayi gari wani daga cikin munafukai ya zo ya aure ka aw min ahlil bid'i ko kuma wani daga cikin yan bid'a yazo ya aure yarka fatadillu ma'ahu tabace tare da shi kamar yanda ya bata wa takunu anta sababu kuma za a wayi gari ranar tashin alkiyama kai ne sila kai ne sababi fi zalika wajen batan yarka wajen batan yar uwarka domin kai ka hada ta da mijin da ya batar da ita قال ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط من الله حتى يرجع imamu al-fudail bin iyad da yake cewa duk wanda ya raka jana'izar dan bid'a to hakika ba zai gushe ba cikin fushin Allah har ya je ya dawo idza matu ma'ana su yan bid'a in sun mutu la tusahib jana'izahum karka halarci jana'izar su musamman a ce kai fitaccen mutum ne babban mutum ne mai mutunci mai kima ko malami ne kai karka halarci jana'izar su li'annahum yanzilu alaihimul ghadab domin fushin Allah ne zai sauka a kansu domin suna daga cikin wanda suka lalata wa Ubangiji ta'ala addinin da ya saukar, wal azab, azaba ce take sauka a kansu, wa yusibuhum ma asabahum wa yusibukum ma asabakum da haka in kuka je abinda zai same su zai iya samun ku qaulul fudail bin iyad man jalasa ma sahibi bid'atin warithahu al'ama ya'ani al'ama fil basira wa amal qalb wanda duk yake zama da dan bid'a warithahu al'ama wannan zaman zai gadan masa makanta wace irin makanta yace yani al'ama fil basira wato makanta irin ta basira Allah zai makantar da basiran mutum wa amal qalb Allah zai makantar da zuciyarsa zai zama makahon basira makahon zuciya qaulul fudail bin iyad fudail bin iyad da yake cewa akulu ma'a yahudiyyin wa nasaraniyin wala akulu ma'a mubtadi ila wani ya mamaki ga kai wannan abin yayi tsauri ka ci abinci da kafiri da ahlul kitab ba yahude ka iya cin abinci da banasare amma ba za ka iya cin abinci da dan bid'a ba sai yake cewa li'anna al-yahudiyya wan nasraniyya abinda yasa Fudail bin Iyad ya faɗi haka sabida shi ba yahude ko ba nasare ma'arufun annahu sahibu dinin sanannan abu ne shi ka san yana kan wani addini wa millatin diniya yana kan wata aqida ta addini mukhalifatin lidini na da ta saba da addinin da an ga kana cin abinci da shi an san cewa ba yanda za ka yi ka zama ba Yahudi, ba yanda za ka yi ka zama ba Nasari, ba zai iya maka tallan ka zama ba Yahudi ko ba Nasari. Da haka yana kan wani addini ne wanda gaba ɗayansa ya sha bamban da naka addinin. Wa huwa min ahlil kitab duk da cewa yana daga cikin ma'abuta littafi. Amma al-mubtadi amma shi fa dan bid'a fa innahu yadda il islam shi fa musulmi fa yana da awashi musulmi ne. amma yahudi amma kaga ba yahudi awun nasarani ko ba nasare fala yadda yin islam baya da awar shi musulmi ne da haka wanda zai fi kwarar ka ya fi cutar da kai shine wanda yake da awar tare da kai yake dan uwanka ne musulmi ne ka saki jiki da shi to shi sai ya fi cutar da kai in yana da gurbatacciyar akida ko kuma yana da wata manufa mara kyau amma wancan ba yahudi dama ka san walantar da ankal yahudu wannan sara ka rike wayannan ayoyin ka san ba dangantaka tsakaninka da shi وتعرف أنه يهودي أو نصراني كاسن وانشن بيهودي نيكو بنصاري لكن المشكلة عند مسألة تكي في من يدعي الإسلام قوان دي كي دعوة مسلنشي وتثق به كما كي كان إيه يدادش وتجل وتجلس وتجلس معه كزونا تاردشي فيجرك إلى الشر بكي أو نيبا سيجاك زواج شر وخطره أشد من خطر العدو المصرح بالعداوة wato hadarin ɗan bid'a hadarinsa ya fi tsanani fiye da hadarin wani makiyi wanda ya bayyana da kiyayyasa kuru-kuru hadarin ɗan bid'a ya fi wannan qawluhu wa uhibbu an yakuna bayni wa bayna sahibi bid'atin hisun min hadidin yani yamna'u al-ikhtilat bihi al-ikhtilat bihi da yace bana son ko kuma ina son ya zama tsakani na da dan bid'a ko wani gini wanda yake na karfe wata ganuwa wata wani shinge mai karfi na ganuwa tsakani na da shi yani abin da yake nufi yamna'ul ikhtilat bihi wanda zai hana mu'amala ko cakuduwa tare da shi qaulul fudail bin iyad idza alima Allah min ar-rajul annahu mubghidun li sahibi bid'atin ghafara lahu wa in qalla amaluhu wa in Allah ya san kana kin dan bid'a to Allah zai gafarta ma koda kuma aikin ka ba shi da yawa li'anna hadha min al-wala wal bara domin wannan babun fa babi ne na al-wala wal bara wajibi ne a musulunci ka san wane ne za ka ƙaunata wane ne kuma za ka yi adawa da shi dole ka zamanto a matsayinka na musulmi ka zamanto kana da alwala walbara ayoyin alkur'ani dewa sun zo da maganar wala walbara akwai mutumin da ba kai ba shi akwai mutumin da kuma ake so ka so shi ka ƙaunace shi ka taimake shi ku jikunci juna to don haka shi sahibu bid'atin babu wannan wala tare da shi albara ya kamata ka mu'amalance shi da albara yace li anna hadha domin wannan da kake kallon sa min alwala'i wal bara yana daga cikin wala'a da bara'a ma'ana akwai wanda ake so ka jibince shi ka kaunace shi wal bara akwai kuma wanda ake so kai baran-baran da shi kai ainihin wato bara'a daga gare shi alwala'u li ahli iman ita kuma wala'a ana so ka nuna kaunarka da soyayyarka da jibintarka ga ma'abota imani walbara'u ana so ka nuna barrantarka min a illahi daga makiya Allah hatta annabi ibrahim Allah ce falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi me tabarra'a min lokacin da annabi ibrahim ya gama gane babansa fa makiyin Allah ne shi ma sai sai alwala'u wal bara'u sai ta aiki kaga ba kai annabawa ba kai kai ba za ka iya wala'a da bara'a ba to ai imaninka akwai matsala kowa ma kana ganin a zauna da shi a'a kowa ya ja a gane wa'annan masu imani ne wa'ancan ba masu imani bane kowa a ja zare a tabbatar da haka wannan shine kaida annabi ibrahim yace yayin da na gama tabbatar da cewa mahaifina aduwullah makiyin Allah ne tabarra'a min Allah yace inna ibrahima la'awwahun halim kaga Allah ya jinjina wa annabi ibrahim wannan a yayyanki alaka da babansa saboda babansa aduwullah to akwai wanda ya kai iyayenka in har za ka iya yin bara'a da iyayenka saboda sun ki Allah sun ki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to wane ne kuma wanda kake ganin za ka iya makara ba za ka iya tsinke alaka ko abota ko kusanci ko ma wani iri ne tsakaninka da shi ba in har annabawa suna barranta da iyayensu saboda sun bar Allah to kai kuma ya ba za ka iya bara'a ga wani wanda kake ganin ya saba wa Allah ya saba manzan Allah ba هذا أصل من أصول العقيدة وننفع البراء والبراء أصلين لكسكين أصول نعقيدة قوله ولا تكون صاحب سنة يمالئ ولا تكون ولا يكون كي صاحب سنة يمالئ صاحب بدعة إلا نفاقا بذاك تقسام أهل السنة ينا غوين باين تن بدعة بسيدين منافقين إذا ملأ صاحب السنة صاحب البدعة فهذا نوع من النفاق wai in kaga sahib wato ahlus sunna yana taimako da mara baya ga dan bid'a to wani wannan wani nau'i ne na munafurci qawluhu wa man a'rada bi wajhihi an sahibi bid'atin mala Allahu qalbahu imanan li'anna hadha min al-bara yake cewa wanda duk ya kauda kansa daga dan bid'a to Allah zai cika zuciyarsa da imani saboda wannan shi ma yana cikin babin albara yana cikin bara'a ka nuna cewa baya tare da manzon Allah to kai ma baka tare da shi qauluhu wa man intahara sahibu bid'atin yake cewa duk wanda ya kyari dan bid'a amanahu Allah yawmal fazail akbar Allah zai amintar da shi ranar furgici mafi girma duk wayannan maganganu ne na Fudail bin Iyad ba hadisan Annabi bane sallallahu alaihi wasallam ya kamata ku gane wannan maganganu ne na magabata ake kawo mana inda suke kyamar bid'a shi yasa wasu maganganun suka ce gaskiyar magana babu wani nassi ko dalili da ya tabbatar yanzu kamar wannan cewa duk wanda ya kyari dan bid'a Allah zai amintar da shi wannan sai da nassi ba za ka iya cewa wanda ya kyari dan bid'a Allah zai amintar da shi yawmal fazail akbar ba sai da sai da nassi da cewa shi yasa suka ce da cewa yayi ina fatan to sai zama babun raja ne shi babun raja ba matsala ka ce duk wanda ya kyari dan bid'a ina fatan ma Allah ya amintar da shi ranar furgici mafi girma saboda ya yi wani gagarumin aiki to wannan kaga shi ne sai zamanto a hakan zai iya karɓar wannan aimanin tahara hobil kalam wanda yake yare shi da magana yana magana ce dala mala mana shiru wa ankara alaihi yayi masa inkari fa inna allaha azza wa jalla yujazihi allah zai saka masa yawmal qiyamati rana alqiyama yawmal fazil akbar rana furgici mai girma bil jaza'il hasan da sakamako mai kyau yawa to da haka aka ce duk wanda ya wannan tunda aikin alkhairi yayi ibada yayi to Allah zai saka masa da kyakkyawan sakamako li'annahu ankara al-munkara saboda yayi inkarin munkari kuma dama an ce abin nan marra minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbi amma idza asna alaihi wa madahahu amma a ce kana yaban dan bid'a wa hadha fa inna hadha min an-nifaq gaskiya wannan munafurci wa min muwalati a'da illa kuma wannan yana daga cikin nuna kaunar ka ga makiya Allah qauluhu wa man ahana sahiba bid'atin duk wanda ya wulakanta dan bid'a rafa'ahu Allah fil janna Allah zai ɗaukaka shi a aljanna mai ata daraja da daraja ɗari wannan iyakance shi da daraja ɗari dinnan shi ma fihi nazar a cikinsa shi ma akwai nazari akwai abun dubawa adamu ikirami ahlul bid'i bil majlis ma'ana ana nuna maka rashin girmama dan bid'a a gurin zama kada dan bid'a ya zo a tattashi a bashi guri ya zauna aw bil madhi ko a dinga yabansa aw bi gairi zalika ko wani haka min anwa'il ikram na nau'o'in karramawa da girmamawa kar ai masa alwajibu ihanatum abin da yake wajibi tsakanin mutane da yan bid'a shine wulakantar da su saboda mutane ne da suka wulakantar da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamata ko duk wanda ya wulakanta sunnar annabi bai kamata ya zama yana da daraja ko kima a zuciyarka ba ya wulakanta sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya kishiyanci annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam li'anna li'anna Allah ahanahum saboda ba su da wani daraja ko kima a wajen Allah Allah ya wulakantar da su wa hadha aidan min alwala'i wal bara sannan wannan shi ma har wayo yana cikin alwala wal bara yana daga cikin ka gane wa ya kamata ka kaunata ka so shi ka taimake shi ka jibunci al'amarinsa wa ya kamata kuma ka ƙi ka kyamace shi qawluhu fala takun sahiba bid'atin fillahi abada ay alayka mujanabatul mujanabatul bid'i wajibi ne fa ka nisanci bid'o'i wala tatasahal fiha abadan kar ka taba sako sako game da sha'anin bid'a har abada min ajali an tuhafiza ala dinika ba dan komai ba sai dan ka kiyaye addininka wa ala sunnati nabiyika ka kuma kiyaye sunnar annabinka sallallahu alaihi wasallam wayannan maganganun duk da muka karanta yawanci na Fudail bin Iyad yawanci malamai sun kawo su a cikin littafin aqida kamar Abu Nu'aym a cikin Hilyatul Awliya kamar Imam Lalakai a cikin Sharhi Usuli al-I'tiqad kamar ibn batta a cikin al'ibana kamar imamul harawi a cikin zammil kalamu ahali kamar ibn aljauzi a cikin talbisu iblis wa'annan duk sun kaka wa'annan maganganun dan nuna wa mutane irin yanda magabata suke kyamar bid'a amma wasu maganganun da muka ji ba nassi bane zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam musamman maganganun fudail bin iyab da ya faɗa ba wasu zaka samu wasu nassosin suna goyon bayan su wasu kuma ijtihadin shi fudail bin iyab ne Allah ta'ala ya gafarta masa wannan shine karshen wannan littafi intaha wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shine karshen wannan littafi na sharhu sunna na imam al-barbahari muka kawo karshe Allah madaukakin sarki ya saka wa imam al-barbahari da alkhairi Allah madaukakin sarki ya bashi aljanna madaukakiya kusakurai da tuntube da yayi a cikin wannan littafi Allah madaukakin sarki ya gafarta masa abin da ya kuma na daidai ɗin Allah ya sanya masa a cikin mizani malamanmu duk da suka karantar da mu Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alkhairi waɗanda suka rasu Allah ya girmama ladansu ya ba su aljanna maɗaukakiya waɗanda kuma muke tare da su suna raye Allah ya ƙara musu lafiya da imani da tsawon kwana Allah ta'ala ya albarkaci zurriyar su mu kanmu da muka ɗan zo muka yi karambanin karanta wannan littafi tun daga farkonsa har zuwa ƙarshe muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya karɓi abin da muka yi da daidai ya sanya mana a cikin mizanin kyawawanmu musakuran da muka yi da tuntuɓan harshe na fassara ko wani haka muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta mana muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya karɓi wannan aiki namu Allah maɗaukakin sarki ya gafarta wa iyayenmu wayanda suka rasu Allah ta'ala ya kai rahama gare su Allah maɗaukakin sarki ya kai rahama gare su Allah ya kai rahama gare su Allah ya ba su aljanna maɗaukakiya Allah ta'ala ya sada mu da mu da su gaba ɗaya a jannatul firdaus al'ala dukkanin bukatunmu na alkhairi Allah ta'ala ka san su Allah ka biya mana wayansu mun fara wannan karatu da su shu'uni na rayuwa ya sa wasu ba a iya kaiwa ƙarshe da su ba wa Allah maɗaukakin sarki ya haɗa mu da su a cikin ladan wasu mun fara da su rashin lafiya ta kwantar da su wasu ma sun rasu wayanda suka rasu Allah ya gafarta musu wayanda kuma suke kwance ba lafiya Allah ta'ala ya sa musu a cikin mizani Allah maɗaukakin sarki ya sa musu a cikin mizani Allah maɗaukakin sarki ka sa wannan karatu ya zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba abin duk da muka ji na daidai Allah ya ba mu ikon aiki da shi kuskure kuma da muka ji wanda muke aikata Allah ka hana mu ci gaba da yi Allah maɗaukakin sarki wannan majalisi ko masallaci Allah ya ci gaba da ɗaukaka shi Allah maɗaukakin sarki jagororinsa masu hidima ko da yaushe wajen ganin cewa wannan karatu ya shiga wato ya wato ya kai gaci Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi ga baki ɗaya waɗanda suke halartar wannan majalisi Allah madaukakin sarki ya rubuta musu a mizani Allah madaukakin sarki ya biya bukatunmu na alkhairi marasa lafiya mu na gida da na asibiti Allah ka ba su lafiya wannan ƙasa ta mu Allah ta'ala ka ba mu lafiya da zama lafiya Allah madaukakin sarki yanayi da ake ciki na tsanani da kunci Allah ta'ala ka yaye mana Allah ka kawo mana wadata Allah ka kawo mana wadata ka yaye mana kunci Allah madaukakin sarki ka yaye mana kunci Allah guraren da ba a zaune lafiya Allah madaukakin sarki ka kai aminci waɗannan wurare wayannan shugabanni namu Allah madaukakin sarki ka buɗe tunaninsu ka buɗe kwakwalansu ka cusa musu imani Allah ka cusa musu imani Allah ka nuna musu girman nauyin da ke kansu Allah ka ba su ikon saukewa Allah ka ba su ikon saukewa Allah ka ba su ikon saukewa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaikum wa rahmatullah amin amin amin amin amin